الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan waci gaba da karatun da muke a cikin wannan littafi mai albarka mustala al-hadith na al'allama sheikh al-fadila a sheikh al'allama muhammad bin salih al-uthaymin rahimahullahu ta'ala mun kare juzi'i na farko za mu shiga kan bangare ko juzi'i na biyu kamar yadda malam ya yi bayanin cewa wannan littafi ya aza shi ne domin makarantu na idadiyya marhala ta idadiyya fasli na na farko da fasli na biyu qala al-qismu thani bangare na biyu min kitabi mustalah al-hadith daga littahi na mustalah al-hadith kuma bayani ya gabata wannan littahi takaitacce ne mukhtasar ne malam ya raurayo su ne daga manya-manyan littattafai kala aksamul khabari bi'itibari man yudafu ilayhi kashe-kashen labari lura da wanda aka jingina ya zuwa gare shi labari in an jingina shi ya kasu kashi-kashi in an lura da wanda aka samu wannan labari da gare shi kala yin kasimul khabaru باعتبار من يضاف إليه إلى ثلاثة أقسام labari ya kasu kashi-kashi guda uku ta lura da wanda aka raba ya zuwa gare shi akwai almarfu'u akwai almauqufu akwai almaqtu'u nan kashi na farko almarfu kashi na biyu almauqufu kashi na uku almaqtu'u kuma idan muna tuni mun ga wannan kashe-kashe na labari sai dai a dunkule قال فالمرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديث مرفوعي shine hadisin da aka dangana shi zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aw an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam aw sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu aw ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa'ala kaza kenan duka wannan an dangana wannan labari da ya zuwa manzala sallallahu alaihi wasallam falmarfu'u sarihan marfu'i nam wa yanqasimu ila kismaini ya kasu kashi guda biyu marfu'un sarihan wa marfu'u hukman akwai hadisin da za a ce marfu'i ne karara ya zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sarihi ne karara manzo an ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza ko ya yi umarni da kaza ko ya aikata kaza wannan sai zamanto sarihi ne karara wa marfu'u hukman kuma akwai hadisin da aka dangana shi zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hukumce bayanin su ga su قال فالمرفوع صريحا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه من قول أو فعل أو تقرير أو صفة في خلقه أو خلقته idan shirya abin da aka raba ya zuwa manzala sallallahu alaihi wasallama na magana ko na aiki ko ya ga wani sahabi ya aikata wani aiki ko ya faɗi wata magana bai ce ba ba haka bane ba ba a ga alamar ɓacin rai a fuskar shi ba to wannan sai a ɗauke shi hadisi ne mun gane ko domin a kan ƙa'ida la ya juzo ta akhirul bayan fi waktil haja bai halitta ba a yi jinkirin bayani a lokacin da ake bukata a lokacin da wani sahabi ya aikata wani aiki manzala sallallahu alaihi wasallam bai ce haka nan ba to dalili ne akan cewa wannan abin da ya aikata na ƙarƙashin shari'a in ba haka ba da manzala sallallahu alaihi wasallama bai kyale ba da ya ce abu kaza da ka hodi da ka aikata ba haka bane ba babu jinkiri haka ko da wata magana ce faɗi aka ga manzala sallallahu alaihi wasallama ya kyale to wannan kyalewa da yayi dalili ne akan cewa manzala sallallahu alaihi wasallama ya amintar da wannan abu ana as-sukutu yadullu ala rida kyaluwa tana nuni akan yarda da abu au wasfin fi khuluqihi ko kuma wata kama a cikin kamanni na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam misali hakuri kyauta adalci amana da dukkan abin da za a ce wannan kama ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam wannan ma ana ce mata ana ce mata hadisi marfu'i au khilqatihi ko kuma halittar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bangaren mutum ne wanda ya zamanto matsakaicin tsawo ba dogo ba ba gajere ba mutum ne wanda sallallahu alaihi wasallama gashin shi na bugon kahudin shi mutum ne wanda kahudin shi suna da hwadi mutum ne wanda gabobin shi manya ne in iya tahiya sallallahu alaihi wasallama iya tahiya kai ka ce ya gangaro daga wani wuri ba tahiya ba ce ta rago tahiya ce ta ƙarhi haka manzala sallallahu alaihi wasallam ya tahiya bayya waiwai da sauran kamanni na manzo sallallahu alaihi wasallam mutum ne wanda ya yi komi kyau kenan wannan bangare ne na farko na kashe-kashen hadisi marfu'i misaluhu min alqaul kwatamcin wannan hadisi marfu'i sarihan fada na bangaren fada قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan wanda ya aikata wani aiki sharati ne kuma ga nakira kowane iri ne ko kan komin kankanta shi komin yawan shi laisa alaihi amruna babu umarnin mu akan shi ba mu ba muka ce ayi fa huwa rad to wannan abu mai sashe ne ya zuwa ma abocin shi kama a ce fahuwa mardudun alai ala sahibi kama abu ne wanda aka maidawa ma abocin shi Allah bai ya karba domin ba umarni bane daga manzo sallallahu alaihi wasallam wa alaikum assalam eh nan manya ne na alama cewa iya da manyan kashi sallallahu alaihi wasallam na'am قال ومثاله من التقرير مثاله من الفعل كتمشن حديث صريح كو خبر مرفوع صريحا بنغران ايكي كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل بيته بدا بالسواك manzo sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan zai shiga gidan shi na farawa da aswaki wannan na daga wurare na sunna inda ake yin aswaki shiga gida dace ba mutum ya shiga gidan shi da warin baki wa mithaluhu min at-taqrir kwatamcin hadisi khabar marfu'i sarihi daga abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar taqriruhu al-jariya haythu sa'alaha ayna Allah qalat fi as-sama ayna Allah qalat fi sama tabbatar da kuyanga ko baiwa da manzo sallallahu alaihi wasallama ya tambaye ta ina Allah yake ta ce iya sama fa qalat fi sama fa qarraha ala zalika sallallahu alaihi wasallama manzo sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da ita akan wannan aga wannan kalkashi wannan hadisi akwai mai da murtani akan wanda suke cewa Allah iya ko ina wa hakaza kullu qawlin kuma hakanan ne dukkan wata fada au fi'ili ko kuma wani aiki ulima bihi alima ali amila bihi allama bihi nabi sallallahu alaihi wasallam au alima bihi nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yunkiru da dukkan wani aiki ko fada ko wani aiki da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san shi daga sahabbai kuma bai musun shi ba fa huwa marfu'un sarihan min at-takrir ina wannan sai a ce hadisi ne marfu'i sarihi wanda daga tabbatar suwa manzala sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da shi wa mithaluhu min alwasfi wa khuluqihi misalin khabar wanda ya zamanto marfu'i ne sarihi daga kama ko kuma kyawun hali fi khuluqihi ko kuma a cikin halittar shi ne kya- kya- ah, hal sifa ko kuma kyawawan tabi'u na sallallahu alaihi wasallama kana nabi sallallahu alaihi wasallama ajwadan nas wa ashja'an nas ما سئل شيئا قط فقال لا وكان دائم البشر بشر سهل, سهل الخلق لين الجانب ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما إلا أن يكون إثما فيكون أبعد الناس عنه manzo sallallahu alaihi wasallama ya kasance shine wanda ya yi kowa kyauta ya yi dukkan mutane kyauta kuma ya yi kowa ƙoƙari ba a taɓa tambayar manzo sallallahu alaihi wasallama wani ba ko so ɗaya wani abu ya ce a'a bana bada ba wa kana da'imul bishir mutum ne wanda ya zamanto ko da lokaci iya cikin farin ciki da walwala sahalul khuluq mai sauƙin hali ne layyinal janib zuciyar shi mai tafshi ce ma khuyira baina amrayni ba a taba ba ba shi zabi tsakanin abubuwa guda biyu illa ikhtara aisarahuma face sai ya sa sai ya zabi wanda yi sauki illa an yakuna isman sai dai abun wannan zunubi ne fa yakunu abadan nas an sai kasance shine wanda yi kowa mutane yayi kowa nisa daga wannan abu domin sabo ne na Allah wa mithaluhu min alwasfi fi khilqatihi misali na khabar marfu'i sarihan daga kama ko kuma kyawawan ah, ko halitta ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kana nasu kana nabi sallallahu alaihi wasallama riba'a min ar-rijal manzo sallallahu alaihi wasallama ya kasance riba'atan min ar-rijal shi ba dogo ba shi ba gajere ba shi ake cewa riba'a laysa bit-tawil ba dogo bane ba wala bil qasir kuma ba gajere bane ba ba'id ma bainal mankibain wanda tsakanin kafaɗan shi na da fadi na da ba a gama ba suke suna da fadi lahu sha'run yablugu shahmata uznai iya da gashin da ya kai kunnuwa wannan fata kunnuwan shi bal ahyanan har na zuba a kafaɗin shi sallallahu alaihi wasallam husnul lihiya mai kyawun gemu ne fihi sha'aratun min shaib a cikin shi akwai yan gashi kwari hurhura a cikin wannan gemu nashi sallallahu alaihi wasallam kenan wannan misali ne malam ya kawo na almarfu'u hukman almarfu'u sarihan na'am eh shu'airat shu'aratun ba ba ba su ba ba- gemun shi sallallahu alaihi wasallam bai yi kwari ba ya hurhure gaba daya akwai dai cikin cikin gemu akwai eh, ɗaiɗaikun hura hurhura na'am wal marfu'u hukman hadisi wanda ya zama to marfu'i ne a hukumce ma kana lahu hukmul mudaf ila nabi sallallahu alaihi wasallam shine hadisin da ya zamanto iya da hukuncin wanda aka mau wanda aka raba ya zuwa manzala sallallahu alaihi wasallam wa huwa anwa shi kuma nau'i nau'i ne al'awwal nau'i na farko qaulu sahabi fadar sahabi da zai ce idza lam yumkin an yaqula min eh, idza lam yaku- yumkin an yakuna min qabilir ra'i idan sahabi ya faɗi wata faɗa wadda bai yayuwa ta kasance ta ɓangaren abin da za a samu ne da ra'ayi kinan bai yayuwa sahabi ya faɗi wannan abin da ya faɗi da ra'ayin shi walam yakun tafsiran kuma bai kasance tafsiri ne ba na wani abu wala ma'arufan kuma ba wani abu ne wanda aka san ƙa'ilu ba a san wanda ya faɗi wannan magana bil akhdi anil isra'iliyat wala ma'arufan ƙa'iluhu bil'akhzi anil isra'iliyat ba a san wanda ya faɗi wannan zance ba ya sama ɗaukan labari daga banu isra'il isra'iliyat zance na, na, na yahudawa ba na isra'il mithil an yakuna khabaran an ashratu sa'a misali labari ya zo daga eh, alamu na tashin kiyama mun gane ko nan al'amari na tashin kiyama al'amari ne na gaibi ko ra'ayi ba zai zo ba to sai zamanto wannan an ba shi hukumci au ahwalal kiyama ko kuma hali hali hali daban-daban na tashin kiyama awil jaza ko kuma sakamako akan wani aiki duka wannan ra'ayi ba zai zo ba kuma wanda ya faɗi wannan ba a san shi ba da ɗau- kwashe-kwashe ko ya ɗauko hadisi ko zance daga banu Isra'il- isra'iliyat da wannan sai a ba shi hukuncin khabar ne marfu'i hukman nan ba sarihan ba a hukumce an ya same shi ne daga manzo sallallahu alaihi wasallam fa in kana min qabilin ra'ayi fa huwa mawquf idan ya zamanto abin na da alaka da ra'ayi to wannan sai a raba shi kan sai ya koma ya tsallaka kash- kaso na biyu shine mawqufi kina abin da aka samu daga sahabi bai dangana shi zuwa manzo sallallahu alaihi wasallam ba قال وإن كان تفسيرا فالأصل له حكم نفسه idan kuma ya zamanto tafsiri ne ya yi na wani abu fal'asulu a asali lahu hukumu nafsu iya da hukumcin karan kanshi wa tafsir maquf shi ma tafsiri maqufi ne domin shi zai fassara wani abu wa in kana qailuhu ma'rufan bil akhdhi an al isra'iliyat in kuma wanda ya faɗi wannan labari an san shi ya shahara da ɗaukar labari daga isra'iliyat fa huwa mutaraddidun bai da an yakuna khabaran isra'iliyan au hadithan mau- marfu'an to wannan akwai kai kawo akwai taraddudi kasancewa iyayewa ya kasance labari ne na banu isra'il ko kuma hadisi ne marfu'i in gane ko tunda ba ko da lokaci bane da yadda za a yi tunda sahabi ne zai ji wani abu daga manzo sallallahu alaihi wasallam ko kuma idan iya da al'ada hallau ya ɗauki labari daga isra'iliyat misal an ya kuna nam qala fala yuhkam fihi bi annahu hadithun lishak fi to wannan ba a hukunci a kan shi a ce hadisi ne domin akwai shakku a cikin al'amarin na ana buƙatar bincike a bincika a ga wannan abu ne in dai ba daga isra'iliyat ba ne to sai a ɗauke shi a ɗauke shi hukum a marfu hukuman waƙad zakaru annan abadilata wahum abdullahi bin abbas wa abdullahi bin bin zubair wa abdullahi bin umar bin al-khattab wa abdullahi bin amr bin al-as akhadhu an ahbari bani isra'il min ka'b al-ahbar aw ghairi kuma malamai sun ambata cewa annal abadilata abadila wanda suke da suna suna farawa da abdullahi abdullahi wahum su ne abdullahi bin abbas abdullahi dan abbas wa abdullahi bin zubair da abdullahi dan zubair wa abdullahi bin Abd- wa abdullahi bin umar bin al-khattab da abdullahi dan umar dan khattab wa abdullahi bin amr bin al-as dan abdullahi dan amr dan as akhadhu an ahbari bani isra'il sun ɗauki zance sun samo zance daga malaman banu isra'il al'ahbar malamansu min kabil ahbar misali da kabil ahbar shi kuma sahabi ne wanda ya musulunta au gairihi ko kuma wani shi daban athani abu na biyu fi'lu sahabi aiki na wani sahabi idza lam yakun an yakuna min kabilin ra'ayi shi ma idan ya kasance bai kasance ba daga ah, ya shahi ra'ayi al'amarin baya da alaka da ra'ayi wani sahabi ya aikata wani aiki wa mathalu lidhalika bi salati ali radiyallahu anhu fil kusuf akthar min ruku'aini fi kulli raka'a suka kamantar da irin wannan labari da sallar da Ali radiyallahu anhu ya yi a kisfewar rana hiye da raka'a guda biyu a cikin raka'a. Mun gane ko? Asali raka'a guda biyu ce ake a cikin raka'a sai ya yi hiye da rage raka'a guda, fi kulle raka'a, hiye da raka'a guda biyu a cikin kowace raka'a. wannan kaga halau al'amari na ra'ayi ba ya zo ba na'am a salisu na uku an yudifa sahabiyu shay'an ila ahadin nabi sallallahu alaihi wasallam wani sahabi ya raba wani abu ya zuwa zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam walam yadhkur annahu alima bihi kuma bai ambata ba ya san da shi ka kauli asma binta abi bakirin radiyallahu anhuma kamar fada asma ya abubakar siddiq wa'anda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare su zabahna ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam farasa min yanka doki a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fil madinati alhali muna madina fa akalnahu kuma muka ci gane ko yanzu a wannan labari asma radiyallahu anha ta ambata a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallama sai suka yanka wannan doki kuma suka ci amma babu ta yi ishara ba radiyallahu anha akan cewa manzo sallallahu alaihi wasallama ya san da haka kamar kuma ihtimal kabir da wuya irin wannan abu ya zamanto sahabbai sun aikata manzo sallallahu alaihi wasallama bai da labarin shi الرابع نهد أن يقول الصحابي عن شيء بأنه من السنة صحابي يقول أبو يتشين دادك السنة kenan na daga sunnan manzala sallallahu alaihi wasallam a yin kaza ka kauli ibn mas'ud radiyallahu anhu kama fada abdullahi dan mas'ud wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi min sunnati an yukhfi tashahhud ya'ni fi salah na daga sunna mutun ya boye tahiya ba a bayyana ta a cikin sallah fa in فإن فإن قاله تابعي إدم تابعي يهد ونا مغنى فقيل مرفوع ساتي مرفوعني وقيل موقوف وساتي معلمستي موقوفني كقول عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود كما فدا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين yufassilu bainahuma bi julus na daga sunna limami yayi khutuba a cikin sallar idi guda biyu sallar layya da sallar azumi khutbataini khutuba guda biyu yufassil bainahuma bi julus kuma ya raba tsakaninsu da zama gane ko na wannan shi ma yace na daga sunna a sunna sunna ce nam nam tabi'i ne shi wannan ubaidullah bin abdullah nam tabi'i ne alhamis na biyar ƙaunar sahabiyu faɗar sahabi umirna aunuhina an umarce mu ko an hana mu au umiran nas wa nahu ko kuma an umarci mutane da abin da ya kama da haka ka kauli ummi atiyya radiyallahu anha kamar fada ummi atiyya wadda yarda Allah ta kara tabbata a gare ta tace umirna an nakhruja fil idain al awa an nukhrija fil idain al awatiq an umarce mu mu fita mu fita wannan zuwa sallar idi al awatiq da wanda suka zamanto ku yangu wa qauluha da fadatta nuhina an ittiba'il janaiz kuma an hane mu game da mu bi wannan gawa a kai ta abin ne walam yu'zam alaina sai dai ba a karfafa ba akan wannan ba a matsa mana ba wa qaulu bin abbas radiyallahu anhuma da fada abdullahi dan abbas wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare su umira nasu an yakunu أن يكون آخر عهدهم بالبيت أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت أن أمر متاني يكسن شيء كرشان القولون سدى أيكن حج جدا eh, wannan ka'aba kidan shine su je su yi tawafi tawafi tawafil wada zaman to karshen abin da mai alhaji zai yi wanda ya ta yi haji shine je in ya gama a duk abin da zai yi kahin ya tafi gida ya je ya tawafil wada wa qawlu anas radiyallahu anhu da fada anas wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi waqata lana aw waqita lana fi qass sharibi wa taqlim al-azafiri wa naft al-ibt wa halq al-ana alla natruka fawqa 40 layla an sanya mana lokaci waqita lana an sanya mana lokaci fi qass sharib game da aske gashin baki wa taqlimil azafiri da yanke a kaifu wa naftil ibd da tizge gashin hamata halkil ana da ga'i a aske gashin gaba Allah na turka fauka arba'in na laila kan mu bari ya wuce kwana arba'in na wannan shine sunan fitra na daga cikin sunan fitra asadisu kuma iya da yawa muna iya tsayawa a nan abinda muka hudu daidai Allah ya bamu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik